الأرحام وهم كل قرابة لميت ليس بأسبى ولا ذي قرب كأولاد البنات وبنات الإخوة والأمة والخال والخالة ونحوهم ومن الأدلة على إرث ذوي الأرحام قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد ذهب إلى توريثهم أكثر سلف هذه الأمة وهو ثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da sayyar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi rashin darsi na wannan babban littafi na shawar da tafiƙi yau rana ta litinin 28 da wata na shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1245 daidai da shidda ta watan biyar shekara ta 2024 يقول مولى المصنف رحمه الله تعالى باب ذي الأرحام باب ذوي الأرحام باب ذوي الأرحام باب wanda ke magana akan ‘yan uwa wanda ake ce musu zawon arham ɓangaren uwa yace huwam kullu qarabatin bil mayyiti yace to in aka ce zawon arham duk wani makusancin wanda ya mutu amma shi laisa bi asaba ba asibi bane asibi wanda yake cikin ya dukiya gaba da kawai da su iya su jika wala bi faradin ko ba mai ci daga da farzi bane kamar mata a wajen mijinta ko miji wajen mata ko uwa wajen ɗanta da masu ci da faradi to shi ba wannan bane sai ka misali ce ka auladin banati kamar ‘ya'yanka na ɗiya mata, ƙaga an zaune arham ne, ɓangaren uwa ne, wanda uwa take kusanta da su. Kaga yanzu idan mutum ya mutu ga jikokinsa na wajen ɗiya maza, ga na wajen ɗiya mata wanda na magana, wajen ɗiya mata. To, amma yanzu wannan babu yana mu za ku ji shi kuma ƙarin bayanin da ke so mu a nan. Wa banatul ikhwa haka nan ‘yan uwanka da kake da kwai kenan ɗiyansu mata amma ‘yan uwanka kuma ɗiyansu mata ‘yan ba ɗiyan ‘yan uwa maza ba wal amma da ‘yan uwal baba yal baba ko ƙanwal baba wal hal da ɗan uwan uwa ko wan uwa ko ƙanan uwa wal khala da yal uwa ko kanwar uwa su ne zuwa alham wana hu da makamancin wannan wa min al-adillati ala irsi zawil arham yace to akwai dalilin da ke sa wa'annan mutane akwai lokacin da suke cin gado fadar Allah ta'ala da ke sa wa'ulul arham ba'duhum awla bi ba'd bi kitabillah ma abota bangaren maye ba uwa kenan shashen su shi ya cace da shashe a cikin littafin Allah. To, Malis ya ce, Wakar zahaba ila tausirihim aksaru salafi hadin umma, ya ce mafi yawan magabata na wannan al'umma sun ba da gado da zaul arham. Kira zaul arham ba kowa ke ba su gado ba, yanzu kamar a malikiya ba su da gado. me ake ni da basu da gado kuma me ake ni da suna gado su wanda suka ce ba sa gado da za a ce mutum ya mutu kawai sai zaul arhamu suka rage ko ɗaya ba za ba su wani abu sai dai a ɗau dukiyar akan mai tilma amma su waɗannan malamai wanda suka ce za su ci gado suka ce eh za su ci gado amma da sharaɗi ga guraren da ya kamata su ci gado kenan sai in an rasa wanda suke ci da tafibi ko masu ci da farabi ko mola ma molan ni'ima sai in babu wa'annan to maimakon dukiya a ɗauke ta kai ta betulmal sai a bazu bil arham kenan wannan gadon mafi yawa daga masu sarrafa ka suka tafi duk da cewar mu muka kalli a Nijar da ke nan mariki ake magana su suna ga ba za su ci ba amma zan ci mafi Nijar ya ci suke tun daga aya da har mun kawo kuma kamar gano ne na ɗiyamace ta gano na ɗiyamace ma idan ya zama ita kaɗai ta rage a malikiya kada za ka bata rabon ta rabi sauran yadda aka yi betul mal yadda aka yi betul mal azur amma sauran malamai sun tafi akan cewar wannan za a raba da farko a bata rabi a ce wannan abu ne da kake ci da faradin ta shi ko wancan rabi za a ɗauko a mera wanda sunan shi ne raddi arrad dalili suka ce dalilin hadisi na sa'ad ibn abi waqas lokacin da bai shi lafiya sai ke ce a nazo wala ya rusunu illa ibnatun li yace ban mai gari na hadiya ta kenan inda ba ta cinya in a kowane hali na ce mishi a ita da yalka ai ga abin da ta ci to kun da bi to yanzu sai ku ji kuma in karin bayani da za a kan wannan wa huwa sabitun an jam'in min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam gadar da zawul arham tabbatacce ne a wajen sahabbai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna ba da gado ga zawul arham to bismillah malam sai mu ji kuma ƙarin bayani akan wannan na'am wala mirafa lahum ma asaba wala bil zi faradi bi qawli ta'ala bi qawli sallallahu alaihi wasallam al khal warithu man la waritha lahu wa ja'ala al khal wa huwa min zawil arham warithan عند عدم وجود أي وارث فدل على أن ذوي الأرحام لا يرثون مع ذوي الفرد أو تعصيب وهذا مجموع عليه بين عامة أهل العلم وكذلك يقدم المولى المؤتك وأصابته وأسنام وأصابته على ذوي الأرحام بالحديث السابق وهذا قول عامة أهل العلم.
أخوي جماعة. تمارس جهاد كما بيان yace wala mirasa lahum amma wannan zawal arhamin da muka ce za su iya cin gado yace to ku san da cewar ba za su ci gado ba ma a asabati inda akwai asibai wane ne asibi ɗa ko uba ko jika duka wani asabai ne ko ɗan uwawa ko ƙane shaƙiƙi ko ne abi duka wani asibi ne abinda ake ni da asibi wanda inda shi ɗaya rage duk gaba ɗaya dukiyar za a mai kame shi yanzu idan mutum ya mutu ya bar shi namiji ɗaya ya za a yi shi shi ne ya shi ka za a ba shi dukiya in ya mutu bashi da kowa sai jikan shi me za a mishi shi ma haka shi ka za a ba shi in ya mutu ya bar uban shi bashi da kowa sai shi shi ka za a ɗauka ba shi to shi ne malam ke dan haka in ya mutu ya bar wan shi ko kanin shi ko wanda suke shi ko ne abin shi ma duka za a ɗauka to su ne ake cewa asibe mai ciwon da bai bar komi shi ne asibi shi ko bai ci da faradi wanda za a ɗau abin da aka ce a bashi saura shi ke ne kuma gefe da yanzu kamar misali mata ko miji idan mata mijin ta mutu in akwai iya za a bata ne sai a takwas in babu iya ne za a bata sai a cikin hudu to yanzu aka ba ta ɗaya a cikin hudu sauran gane wa za a ba za a ziddi ba a cikin yan uwan shi duk wanda yake iya cin gado sai an bashi to amma malam ya nuna anan mai ci da farabi ma ya fi karfin zawul arham kenan kaga kamar wa'incan magana ta malikiya wadan ƙarin bayani na kada kai anasu tun da duk wanda aka koran duk su masu nufin kora kadai dan ƙarin da aka samu shine da cewa in babu kowa su ba a kaiwa bai mal za a ba zuwa arham amma su ma sun yarda cewar duk mai ci da faradi ko mai ci da ta'asiri za su kori da ci da zawul arham haka nan maulan ni'ima shi ma zai kori zawul arham kenan da bangaren nasu ba ko lokaci bane ma suke samun damar yinsa to shi ne kenan nan yake faɗi ya ce to in akwai mai ci da asibi daman bangaren su daman jama'a sun kone su ne zai kasu ba za su ce ba wala zai faradin haka nan in akwai mai ci da faradi shi ma ba ya ba su damar da za su ci ba kenan mai ci da faradi ma kenan yanzu kun ga na ce wannan malum ha'ilo yana ƙara ƙarfi raddi kenan tun da an ce sun san bai ci ba su ku can an ce ai akwai inda za su ci inda za su ci na rasa wa'inda An babu.
kenan ya nuna cewar eh kenan in wa'inda suna nan ko da mai ci da faradi ne ba ba sa barin wani abu in dai har babu wani abu sai zama arama raddi za a wasu kun gane ko idan wannan masala tana da muhimmanci kwarai kenan in ta yi zahi sai zama arhamu kaɗai da mace mai ci da faradi mata ta ɗau gananta yanzu sauran kashi uku a aje aka diba kakkab wani mai ci gado aka rasa aka ce to akwai mai arham aka ce ba za a ba su ba me za a yi sai dai a masa rabi Na'am.
eh ita matar Duka tun da ai nan in kun lura ai caye ba a- ba sa cin gado in in dai akwai mai ci da faradi ai na nan ba.
idan kuwa dole akwai rabi a nan Na'am.
aiwa kenan abin da ba su Eh, Ta koma ra'ayin ita ma waccan iya da take cin.
yawwa su ita ta koma irin wacce ita ma diyar ai Mm.
radin da za a mata ai ita ma irin wannan ne.
Na'am.
ita ma an rasa wani zai ci sai zama da arham aka ce ya a mata rabi Mm.
su kuma ta maza su suka ce a a kai baitul mal Mm.
kuma kai ma da kanka idan ka diba shari'a ta Allah za ka ga ai a kai ta baitul mal bai taso ba Gaskiya.
matukar akwai dan uwan shi ko wani nesa ne ai shi ya kamata ya ci Ajali musuwa.
baitul mal an kai yanzu misali ga dan uwanka misali zawul arham mutum ne ya mutu ya bar bashi da kowa duk duniya Mm.
sai ya bar iyal ɗanshi a ɗanshi kuma yana da iya jika shi kenan Mm.
iya ɗanshi mace Na'am.
ko a iya ɗiye shi Na'am.
iya ɗiye shi Na'am.
na cewa iya ɗanshi a yi damar tana ce iya ɗiye shi eh kina iya ɗiye shi ya bari Na'am.
yanzu a ce babu kawai a ɗauki wannan kuɗin sai a ɗauka a ji a kai bai tuma a zuba a gari ya tana nan kun ga ai Mm.
abin bai yi ba Gaskiya ne.
to shi ne aka ce in har an rasa masu ci da Farar.
eh, da tasiri Na'am.
to saboda haka masu ci da faradi su ma babu Na'am.
masu molan ni'ima su ma babu Mm.
to yanzu kuma dole arhamu ya su matso kusa su amshi abin nan Na'am.
kan su kwashe gadon gaba ɗaya kuma Na'am.
to wannan shi yasa da yawa daga cikin sahabbai haka suka yi Mm.
kuma salafu ma mafi yawan su duk haka suka yi daga wani shi ne zance mafi rinjaye Na'am.
yake cewa liƙauli sallallahu alaihi wasallam ga ma hadisi kuma yace saboda faɗar manzo Allah sai yake cewa alhalu dan uwan uwa ai kaga zama da arhamu ne Mm.
wan uwa ko kanan uwa sai annabi yake cewa warisu man la warisa lahu mai gadon wanda ba shi da mai gado ne kuma hadisi ne alhalu warisu man la warisa lahu kenan kaga zai arhamu ne ai alhalu Mm.
amma annabi ya ce yana cin gadon wanda ba shi da mai gado kenan in ta yi zahi da ba ɗauka kai mai Mm.
sai su a zuwa ɗauka ba su Na'am.
yawwa faja alal khal sai annabi sai ya sanya khali ɗan uwan uwa wa huwa min zawil arham shi ba an sai yana da cikin zawil arham sai ya sanya shi warisa mai gado kenan gado zai yi. amma da sharɗi inda adam yujud ayi warisi in an rasa duk wani mai gado mai ci da falabi babu mai ci da atafi babu mai ci da maulani ma babu to shi ne ake magana su ana shi yasa na ce muku magana ta eh, wa'incan mazahib da suka ƙi ba su Gado.
eh, gado kaɗan ne ya bambanta su da wa'innan Mm, Gaskiya ne.
tunda abin da ya bambanta bai ka faɗa Gaskiya ne.
in gane ku Na'am.
me yasa nake ni da bai ka faɗa abin da bai kawo faɗa a sayo mutum gado a kowane suka yi shi shi ne ke kare shi Mm.
to nan da aka ce daman da aka sayo ka sai in babu kowa ne akwai rigima Babu wata.
dama inda za a ɗauka a kai ɗin ba su da haƙi da komi Gaskiya ne.
da su zan da za ka yi haƙi ne da ƙasa da komi kenan nan da aka ce haka ne kenan da su da wa'incan masu maza mai ma kaɗin bambanci kaɗan ne.
Mm.
su sun ce san san ba a ba su su ko inda suka ce a ba san san ba ne ba a ba su mu ma mun yarda duk wanda kuka yarda ya yi ƙarfin su mu ma mun yarda ya yi ƙarfin su an akwai shi ba ya yi ba za su ci ba amma in babu kowa shi ne muka ce za su ci kenan da ba abin babu wani rikici a nan فدل على أن ذوي الأرحام لا يرسل مع بفرد أو تأثير yace wannan sai ya nuna cewar masu ci da faradi eh, ma- masu ci da eh, ɓangaren uwa ba sa gado in akwai mai faradi ko akwai asibi wannan mas'ala kaga sai ce mujma'un alai bai na masu alimi dukkan malamai sun yi ijma'i kenan wanda bai gaba wanda bai lura da wanda da ba sai ce ya za a ce malamai sun yi ijma'i kuma alhali malikiya sun ce ba sa gado ya yi su malikiya su ma yadda aka fita daga nan ne aka aka eh, rabu da su da amma ana kowa iya tare da malikiya kowa su ma waɗannan da suka ce za su yi gado sun yarda ba sa gado da waɗannan mutane gaskiya ne kun gane ko na'am kenan da wani abu ne ƙari akan na malikiya amma ba a fito da su ba shi yasa da ya gane wani ya ce wa za mu ji wani alibai na amati a dukkan malamai sun yi ijma'i amma in baka an karo ka ce a za a ce mai an yi ijma'i kuma alhali su malikiya sun ce ba sa gane ta su ma abin da ake nufi a nan da su da malikiya duka an zama da ba sa gano tare da asibai ba sa gano tare da su gano da wannan farbe haka nan ba sa gano da bolan ni'ima kenan abu in yayi sama ne saboda haka babu kowa ta kowane bangare shine ake neman musu su ma kuma yanzu sai a diba ƙarfi ƙarfi kuma kamar da zamu gani insha Allah yace wa kadalika yuqaddam maulan ni'ima wa asbatahu ala zawj kaga wanda yake nuna maka magana malikiya karfinta yace kuma za a gabatar da dai maulan ni'ima ya fi karfin masu ci da zawj arham shi ma fi karfin su wane ne maulan ni'ima wanda ya yanta bawa ko ka yanta baiwa yanzu misali mutum ya sai ya yanta bawa a hannunsa kun gane ko yanzu waye maulan ni'ima kai idan wannan bawa nan ya mutu ba shi da masu gadon shi ta kowane bangare wa zai ci gadon shi shi zai ci to yanzu a nan kenan su a can malikiya in aka ce ko da babu kowane bangare to za ka zo da arham ba su ci ba ba za su ci ba amma su ga malamai anan suka ce a mu in babu mai ci da faradi babu mai ci da asirci babu ga mallam masu ci da golan ni'ima saboda haka zo da arham sai su mutu kenan maulan ni'ima ma ya yi zawul arham kenan kaga dai maganar ta suke tana nan tare suke tafiya kenan maulan ni'ima ma ai kaga bayan ci Bayan shi ci.
wai ta yi zahi wa Right.
mutum da kawai kai ka yanta shi to amma a ga cewar ya mutu in babu ko ina wanda zai gade shi da ɗan kuɗin shi a kai mai tunan aka ce a- ka ci gane shi inda kai ka yanta shi ina ne ko saboda haka shi ne ake nufi a kenan ya yi zaul arham ƙarfi yanzu shi a nan wala ne ba maulan ni'ima ya zawul arham ya kenan wanda yake nuna ƙarin maganar malikiya su kadai ɗan ƙari ne aka yi akan maganarsu kadai aka ce a in ta yi zahi babu magana su sun ce za a iya kai dukiya a bayan ta nufi shi sa ai a maliki akwai gurare biya da ake ɗaukar dukiya a mera ta bai ba duk inda aka kasa cinyewa da farabi ko da asibiti to su malikiya ɗaukar ta ake a kai can su ko wannan suke ga cewa inda akwai zawul arham su wanda sai in an rasa kowa kamar irin misali mutumin da yake zauwa ya mutu a gari ba inda aka san shi duk gaba ɗaya an yi cigiya a rasa wa ɗan ina ne to wannan ka gama shi da kowa to sai irin wannan su suke ga cewar wannan bayan da za a yi dole a kai shi da turan ya zama wani musulmi ne gaba ɗaya amma wanda yake da wannan shi kona nesa ne to wanda a gabatar da shi akan a bada shi bai tsira
akwai sauraro akwai zalika qaddamul maula al-maut shi ne aladul alhamdulillah hadisin sabi wai saboda hadisin da ya gabata wannan shi ne magana ta amatu al-ilm dukkan malamai sun yi wannan bayani kenan kaga su ma malikiya sun yarda da cewar zawil arham eh, za a gabatar da maulan ima a kansu ha
قد هدانا سبلنا عن
to yayi to kuna ji ko suka ce illa ma ahadi azzawjaini to a masu da faradi suka ce sai dai in ma'aurata ne ɗaya daga cikin ma'aurata fa inna lahum ma fadala anhu min ghairi hajbin min suka ce in miji ne da mata a ci masu ci da faradi to zawul arham sa iya su shigo amma ba za a yi ba hajab kuna ji ko min gairi hajabin minu ba tare da an yi hajab ne ko su kare wani ko a ba ba su kare kowa liman warisa ma'ahu min zauje ne ga wanda ya yi gano tare da su daga wa'annan ma'aurata ko shi miji ko ita mata kenan anan kuma suka ta ilo wala mu'awalata ko da an yi aure su aure bai ya taba masu ci da farazi dan an ba su dama bangaren ma'aurata kenan bangaren miji da mata an ce in suka ɗauna su ana iya a sayo zo da arham amma ba su iya kare kowa kenan ba su iya taɓa nasu shine aka ce anan kenan da a ce za a yi aure a mas'ala kenan sai an samu zo da arham suna da yawa sai a ce to abin da za a ba su sai an yi aure shi abin da aka ce aure kan misali mas'ala za a buga ta 24 sai a buga ta 27 kenan an yi ƙarin ruwa ko kenan aka buga ta haka nan misali ko aka kamar ta 25 don wani ya shigo ko da shidda misali to wannan ƙarin ruwan da aka ai ya rage wa wani abin da zai samu ko sai aka ce to in dai tare da zawal arham ne ba a ko da za a yi aure sai dai shahi su su wa'annan wanda suke ci da farabi kaɗai za a ba su kayan su aure bai taɓa su kun gane ko kenan aure baya taɓa su saboda haka sai dai ya taɓa sai dai su wa'ancan zawal arham abin da ya rage aka ba su je can sai za su kasa kayan su amma ba za a zo tun asalin mas'ala ba a mata auli a ƙara ruwa. Yawwa. Ibrahim Lonta, wani ta asalin daga mas'ala farkon da za a ƙara ruwa. To su yanzu nan ba auli. Kenan in aka zo ya a ce ma'aurata ku kuna da nasi a cikin Qur'ani da sunan ku aka bari a bahu kawo. Su ko wannan wata aka basu da nasi nasu. Sunansu su na wanda ya kusantar da su ne. Dalilin wa kace gari ce ni dalilin uwata. Yawa dalilin a dalilin kaza. to kaga kenan sai aka ce to ba nasu bane asalin abin to shi daga cewa fa innan naqasa la yadkhulu ala man ma'ahu min az-zawjayn laguwa ba za ta shiga wanda ke tare da su ma'aurata biyu bal yuta nasibuhu kamilan za a bashi gaban shi gaba daya sannan an bashi sun mai kusamul malu ala bayil arham sana abin da yake su ma'aurata garu da arham a ba su kansu لأن الله تعالى فرض للزوجين دومين الله يفرض ما أولا تعيشي ما تاقى لا تمجي قناش كنا أولي بيش قد سعيد وانا شيبا عيدا شيبا أما إندا واندا أنينا شيني تيش جيش قص ونسى عليهما أي نسي أكنس تودا أكا فلا يهجباني بزوج الأرحام با كان يسود ما أبوتا شيدا أنقلوا وهم غير منصوص على فروضهم su ga abin da za su cin ba nasi ba aka musu wa inna ma yanziluna suna sauka ne manzilata man yadluna bi matsayin wanda suka kusanto da shi wa hadha la khilafi bain ammati al-ilm yace wannan babu sabani a tsakanin dukkan malamai ce amma da sharri alqa'ili na bitawrid da aran wanda suka ce banci da da da bangaren uwa suna yace su ma anan ba su yi sabani ba anan kenan wanda za mu so da su ai ba su ce yake sa bi tanzilihim manzilata man adlau bihi yace saboda an saukar da su matsayin wanda suka kusantu da shi to bismillah ka kuji da kyau nan ce wayar suna ai zawul arham masu ci da gado ɓangaren mahaifa ma ana ɓangaren wajen mace yace suna gado bitanzili kowa za a safkar da shi matsayin wanda ya matso shi zai ci wannan gada kai waye kaka cin wannan gada ce ni ga wanda ya kashi sai a biyo matsayin wanda ya kashi kenan gashi na ce fa yaj'alu kullu insanu minhum bi manzilati man adla bi kowane mutum sai a ajiye shi matsayin wanda ya kusantar da kai in waye matsar da kai a ce to matsayin shi kake kenan za a samu wani yayi wani kusa tunda an ce kowa da matsayin wanda ya kusantar da tana yiwa wanda ya kusantar da kai yayi kusa da na wancan to shi ne ya ce to ga yadda tsarin yake da shi nan ya ce fa waladul banati iya na ɗiyanka mata wa waladul banatil ibni da kuma iya mata na iyan ɗa mata kinan ɗanka iya da ɗiyan shi mata kuma ɗiyansu kuna gane ku da wannan waladul banat su kuma ɗiyan ɗiyanka ne mata kowa kun ga matsayin shi ya ga wanda yi kusa a nan wal akhawati yace da ƴan uwa mata bi manzilati ummahatim ko wanne matsayin uwashi yake wanne ta ta yi kusa sai a gani sai ya gado wancan bai ba yanzu kenan mu tsaya mu ɗauka anan eh sauran bulbanati kana da iyalka mace inda yanzu ga iyalka mace ga ɗanka namiji shi kuma ya ɗan shi kenan yanzu wa zai wanda dama shi iya da nasi kenan iya zama ɗiyarka mace ai mata yi to shi kenan yanzu nan ga ɗiyarka mace ga ɗiyarta yi kalka ta wajen mace to yanzu ga ɗanka namiji amma ya a shi ɗiya kuma ɗiyar shi kaga ta koma ita ma ɓangaren mata to yanzu kan bacin wa za ta zamana wata wata yawwa tunda shi wannan dan ai ya yi aiwa kuma yawa sannan kenan wannan wani wani za ta zauna yawa kowace gurin wata za ta zauna yanzu kaga sun sun matso da wannan sun daidaita da nan yawa kowa matsayin uwar shi yace wa banatul ikhwa iyan yan uwa yayi ko kannu misali iyayen su mata wa amma a maza ba wal a'mam da iyan iya mata na ɗan uwan uba waladul ikhwa min al um da iyan ƴan uwanka wanda kuke uwa ɗaya da su ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya da shi kuma iyan shi mata yace su kuma wannan ka aba'ihim kowa matsayin uwayen shi ma ba kenan kowa nan za a kalla yace wal ammat amma ƴan uwar baba wal am li'ab da ɗan uwan uba wanda suke uba ɗaya kal abdi ita wanda su kawo matsayin uba suke wal akhawan ɗan uwan uwa wan uwa ko kanan uwa wal khalati da kanwar uwa ko yar uwa wa abul ummi da baban uwa mace kal ummi su ga matsayin uwa suke kawar uwa suke kowa matsayin shi ne da wanda yake matsayin shi yawwa yace li annahum far'un min anhum yace domin duka ayi reshen wa'annan reshe ne daga su fil mirath wajen gado ko wajaba ilhaquhum sai jama su bihim da su yau zama wajibi wa tanzilul manzilatum a sarke su matsayin su kuna iya ga ko to ba da ba ba aiki ne Mun samu karatu guda.